رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ranar tara yau ga watan safar wata na biyu kalandar musulunci shekara 1445 bayan hijira daga makka zuwa madina ta manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ranar 25 kenan yau ga watan agusta watan 8 2023 bisa lissafin kalandar paparoma gregory da ake ta amfani da ita da an gina kan bisa kintace da tunani da abin da ya kama da haka tsora ta shida al'an'am kuma za mu tashi aya ta sittin daidai darasi na tara Allah ka datar da mu wajen karanta littafinka da fahimtar shi da aiki da dokokin da ke ciki da kuma samun alkhairai da ladaddaki na waɗanda suka yi haka ɗin da bai shi Allahumma amin اقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين barakallahu fi ayoyi guda uku ta sittin da ɗaya da kuma biyu daga sura ta shida Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wa huwa Allah shine wanda yatawaffakum yake karbar rawuku kalmar tawaffa kan zo a ma'ana kamar biyu Allah shine wanda ke karbar rayukanku billaili da daddare malaman fassara suka ce ana nufin bacci ke mutuwa iri biyu ce akwai karama bacci akwai babba mai dungurungun mai raba ku da wannan duniya zuwa kushewa ya tawafata ina so maza maza ku buɗo aya ta 30 sura ta 39 aya ta 40 da Qur'ani maza maza yanzu amma kar kuma ci shafin da kuke ina son mu dauko alaka tsakanin waccan ayan da wannan kamar da muka yi a baya da muka zo magana kan mai walahu mafatih kun tuna mun hada alaka tsakanin da wata aya wata aya aya 30 da nawa a cikin sura ta nawa suratul luqman to qur'ani sashi na fassara sashi to tunda Allah ya magana ya tawaffaku to ku dauko suratul zumar aya ta 42 daidai me tace da biyu da biyu zumar madalla alhamdulillah inna fi dhalika laqawmin yatafakkarun jamil to kaga nan Allah ta'ala ya ce Allah shi ne wanda ya tawaffakun billai shi ne wanda yake karɓar rayukanku da daddare da kakon tabarci bayan mutuwa kai amma ba mutuwa babban ba kun gane shi yasa in ka farka daga bacci kake ce alhamdulillah ahyana ba'da ma sau ba haka muke faɗa ba muna godiya ga Allah da ya raya bayan ya kashe mu shi ka mutu yi mutuwa a kashi biyu ne karama bin nau babba bil mafara to nan wanne Allah yake nufi to shine ayar da kuka karanto cikin sura mai lamba 39 Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu ukhra ila inna fi dhalika la yatalqum yatafakkaru suratu zumar aya 42 ka dauki waccan da wannan mai Allah ya ce mu fara da zumar Allahu ya tawaffala anfusa hina mautiha ku duba aya Allah shine wanda ya tawaffal anfusa yake karbar rawuka na masu rai na'am hina mautiha lokacin mutuwa to kaga nan ya tawaffa a cin cikin zumar ana nufin mutuwa ta hakika ta bandi sai ce kuma wallati lam tamut amma fi manamiha kuma shine ya tawaffal anfusa fi manamiha lakin waqta mautiha lam yahin ba'du wa satamutu mu'akhkharan fi akhir al-mataf arabtum Allah shine wanda ya tawaffal anfusa zumar hina mautiha lokacin ta tuwani ya zo to kuma shine da ya tawaffa an gane ko wato shi ne kuma ke ainihin karɓar rai haka wallati lamta mutu manamiha wanda ya kwanta barci ajalin shi bai yi ba to shi ma Allah ya tawaffa ɗin shi to shi ne wannan tawaffa ta biyu ta yi daidai da aya ta 60 a cikin suratu al'ana don Allah ta'ala ya hula ya tawaffa kun billaili na fata kuna gani saboda kuma sake koma kan zumar Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha sai ce fa yumsiku allati qada alaiha almaut wanda daga baccin nan Allah ya karbi ya karbi rai karamar mutuwa to kuma daga baccin sai Allah ya ce to adama ajalin yayi sai a rike ba zai tashi ba sai ku dauki gawa hajifa amma wayursil ukhra ila ajalin musamma ɗayan da lokacin a ci tashi tashi ka ci gaba da akwai sauranci da sha da kaza kaza zuwa ajali sai Allah ya ce lalle cikin wannan akwai ayoyi ga masu tafakkuri Allahumma ja'alna minal mutafakkirin to Qur'ani ke kullum Qur'ani idan baka tadabburi da da me yake cewa ba za ka gano sirrinsu ba ta fi can shi yasa Allah ya faɗa cikin suratu dawo aya ashirin suratu sa'ad yake ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbar ayati wa liyatadhakkara al-albab tadabburi arabtum saboda ka waccan aya ta zumar zumar sura 39 aya 42 ta ambaci mutuwa a mataki biyu ƙaramar mutuwa a babban mutuwa lokaci za ta hina mauti da kuma wallafi lanta mutu fi manami an gane sai rike wadda lokaci amma sauran kuma ya sake ta zuwa lokaci mai zuwa to nan sai Allah ta'ala ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl Allah shine wanda ya tawaffaku yake karɓar rawukan ku ko rayukan ku hausa biyu cikin dare a dalilin barci wa ya alamu ma jarahtum bin nahar kuma ya san abin da kuke tsirfanta kuke aikatawa in suka ce jaratu min aljawari jawari gabobi da suke aiki bakinka jariha ce gaba ce hannunka jarihi ne waɗannan abubuwa da suke fara su yi aiki ka yi rubutu ka gani ka zauna ka ci ka sha da sauransu to Allah ya san ma jarahtu abinda kuka aikata da rana na daren ma ya sani amma tun da ya faɗi daki-daki ne da dare ya karɓi ranku don lokacin bacci ne waje alna naumakon su ba ta duk wanda ya gaji sai dai ya kwanta ya huta baccin nan muhimmi ne kwarai gare shi har suna cewa mutum na bukatar bacci ko na awa nawa ne likitoci don kwakwalwa ta sami lafiya wani yana cewa daga cikin awon da ke sa ya ambaci abu guda goma sha yankin nawa guda goma sha hudu suna haɓaka lafiya daga cikin yadda ba su kaga dai ya ambaci motsa jiki motsa jiki sosai kuwa ya ambaci ka tsaya ka yi tunani kan halittar Allah kawai kalli sama kalli ƙasa jiyan da nima nake kaga yani tafakkur ya ce na ƙara lafiya ta fuskar kwakwalwa biyu na uku ya ce yawan shan ruwa da yawa wannan ayan tabbatar da ko muhimmancin shan ruwa ko lita nawa aka ce a sha a rana likitoci sun sani ciki sai ke cewa da bacci a kan lokaci da dama Allah ce waje alna naumakum subata mun sanya baccinku a matsayin hutu shi subata shine asabtu katsewa daga zirga zirga kwakwalwa ta huta kai kawo yawo shi sa ba hikima ba ne ka ce ba ka bacci sai ɗayan dare kana azabtar da jiki zai iya shafar kwakwalwa da tunani kwarai da gaske ko da ina ba da shawara ga ɗaliban da suke yin abin da suke kira tdb kusan tdb ko tilde break wannan idan wato yakin jarabawa ya ta wuce sai ga ɗaliban hankali ya tashi a je can je a yi littafi a je can a yi karatu can kuma ce to ai jibi ne jarabawa nan to mun daina bacci a kan me a kan yi baccin ka uwa in ka ƙi baccin nan ka samu lokaci mai tsayi zai rike ta tunaninka zai tasiri wajen ma iya amsa tambayar da kake tunani misali so ka garin neman gira a rasa idanu ke da zaran ka ji bacci rubutafin kwanta kai bacci shi kan shi karatu ne sai ka ji ka karsashin ka ya dawo kwakwalwa ta samu abin da take bukata sannan na gaba ya ce kuma da cin abinci mai kyau to nan gizo ke saka wake cin mai kyau yau kuma mene ne abinci mai kyau mace ku Allah ka ba mai kyau din sannan ya ce kuma da wato kokari ka kore ma zuciya yawan damuwa yawan damuwa kullata a zuci la yi kokari ka saba ma zuciya da yafiya karka ɗauka ya fi yana nan ba za ka yi magana kuma kan abin da ya zama a dole ka yi magana amma idan ga damun ka yana bonin ɗin ka yi mai zafi abin da ba za ka magance shi manta da shi kawai an zo maka sata abin ya wuce ka ce wallahi ba sai na gan shi na za ka gan shi ba karka azabtar da kanka da wani wani ce rayuwa da kake ganin ta ba ta da tsayi to karka ƙara gajar ta da yawan damuwa a zuci don't make it shorter by being unnecessarily green and aggrieved. Haka yi ce, ya amince abu masu yawa kwarai da suke taimaka ma lafiya ta ba, daga ciki akwai barci. Amma kuma karar barci ya yawa, inda muna maganar barci ne. Saboda barci in yawa yana sa kasala. Suka ce abu uku na cutar da kuma kwakwalwar har yau. Kafaratul kala, kafaratul mana, kafaratul ta'a, mi'ara guda biyar. منام ممن من طعام كلام magana mara amfani kai ta zuba sarrrr ba fa'ida na'am amma hadisi ka karanta kwana kai ta yi ka kwana kana yi mai ma'ana mai dalili ci ya wuce iya ci ka ci shi yadda ya kamata suka ce ko musamman ma karka yadda ka ƙetare kalacin safe wasu na gani ya fi kowane muhimmanci kuma suka ba da lokaci karka wuce karfe takwas ba ni ba dietitian ba ne wanda ya karanta da diet to amma abu ne da kake karanta kuma kana gani misali an gane ko yawan cin ganye mai yawa Allah ka samu dace to hikimar shigo da wannan saboda an ambaci bacci Allah shine ya tawaffakum ke karban rawukan lokacin bacci da daddare kuma ya san ma jarahtum bin nahar abinda kuke tsirfanta kuke aikatawa da gabobinku da rana na'am thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma sannan kuma Allah ta'ala zai tashe ku cikin wannan yini ko a rana da Allah ya aji liyuqda ajalun musamma ma'ana Allah zai tashe ku da rana din yawanci tashi ba da sami ba gari yawa zai tashe ku cikin yini saboda a muku hukunci zuwa ajalun musamman lokacin mutuwa za mu je mu kwanta zuwa an jima mu ce bismikallahumma amutu wa ahya ka duba sai da ka ambaci mutuwa Allah da sunanka ne nake mutuwa baka ce ana murna bacci ba saboda ya ce shi ke kashe ku lokacin bacci da haka suka ce sai rai ya dinga yawo a duniya to wani yawon da rai ke yi shine mafarki sai game da kaza ranka a lokacin Allah ya zare maka an dai maka numfashi bambancin ka da wanda ya mutu kila yana mortuary box din su ko abin shi ba maganar numfashi kai kana numfasawa amma za zo daki ayi kuruntu ba kamar su ne saboda matacce kake ina ran ya shiga wata yawa yanzu sai kai mafarki in ya gamu da shaɗan sai kai mafarki mara kyau ka ce ga tana an bi ka da bindiga za a shaɗan shaɗan kuma suka ce dalilin wannan wani lokaci suka ce da azkar lokacin bacci Allah ko azkar ba ma zuke kawai ka zo ka gaji ka kwanta rica sai mun shari magana ta kare amma yi alwala mana inda hali da mu karanta kulhuwa falaki da nas ayatul kursi amanar rasul tasbihi 37 tahmidi 33 misali duk ka shafi jikinka ayatul kursi mutum da ya kwanta bayan ya karanta ta ya fi ƙarfin shari'a da kusarki inda hali duk lokacin bacci karanta tabarakan lalima ya ce tsora ce a ƙor'ani mai karanta ta ta ba shi kariya gabarin azabar kabar ina muna da lokaci mun samu kanmu ne a zamani na ƙwaya-ƙwaya da yawa shi kuma ajiyar shi ma yana ƙwaya-ƙwaya ɗin so rige-rige mai kawo shi yasa a yi rige-rige kafin ajali ci amfani lokaci Allah ka samu dace so da ka Allah zai tashe ku fi cikin yini liyuqda ajalin musamman saboda a hukunta muku wani ajali wani zango da za ku ci a rayuwa musamman a gun Allah ke bantacce za ka tafi a shekara 30 a 40 a 50 a 60 a 100 Allah shi ya san ajalin musamman عرفتم ثم إليه مرجعكم sannan kuma bayan kun mutu to mayar da ku zuwa ga Allah ne ba wanda zai bar gawanka a gida duk sanda ake maka a gida kuwa babu duk kaunarka da matanka an shiga tsaka ƴaƴanka an shiga tsaka a ƙashin gaskiya ma soyayya shine ake tara mutum a mutunta kake ko kuwa ya ce kuma a matahu fa kabar sannan Allah ya kashe mutum ya kuma kabarantar da shi cikar an mutunta ka a kai ka a haɗa ka da uwar ka ita ce ta ita ce daga cikin ka cikin ta za ku Allahu akbar to shine ranan komawa zuwa ga kuma ilahi turja'un عرفتم فك الله تعالى yake cewa thumma ilayhi marji'ukum makomarku zuwa ga shi yasa ba mu shi kyauta Hausa ke ce Allah ya kyauta mai makoma Hausa ce mai kyau mana inda za a koma ina ne za a koma yana cikin aya ta 55 sura 20 daidai minha khalaqnakum wa fiha kenan makoman ki Allah ya kyauta makoman mu summa yunabbi'ukum sannan Allah ya ba ku labari bima kuntum ta'malun da abinda ko kasance kuna aikatawa to Allah ka samu mai kyau dan mu ga mai kyau ba kuma suturta mu ya tabbata hadisi mai yawan tuba Allah zai ce a duniya da kai ka za mara kyau ba wanda ya san nasirta ka a yau ma ba zan gaya ma kowa ba ni da kai ne ya kai ba na kuma ya fi maka suka ce ta wannan shi ne sutar ubangiji shi sa abu ne mai kyau karin da ce Allahumma suturna bi satrikal jamil Allah lullube mu da suturka shi yasa bawa da ke laifi baya so a sani kake cewa sai ka tona asiri to ai kai ka shiga cikin halaka sai ka kuma Allah ya keta ka inda ba ka san ba a raftun a kiyaye Allah ka tsere mu da ayyukan sabo gaba wa huwa al-qahiru aka ne kuwa Allah shine al-qahiru kaji fa mai rinjaye daga qahara Allah shi ke da rinjaye shine kuma al-qaharu al-qahiru al-fa'ilu alƙaharu alfa'alu sai zafin mubalaga Allah shi ne mai yawan rinjaye suka ce ya rinjaye bayi da abubuwa da yawa ya rinjaye bayi da barci biyan da kake sai ka yi barci ina ƙarfin nan ya rinjaye bayi da rashin lafiya nan ya gada masu ɗora bawa Allah ka ba mu lafiya suka ce wasu rinjayen ba kowa ba ne ke samun shi misali yarin jayi bayi da yunwa ta yafi wanda ba zai saboda yana da kuma so da wani shi ba common ba ne amma bacci fa na'am amma yana da kuɗi da maganin yawan kuma ustazo yau talakan da zai kwa uku bai ci ba yana ba shi da abin da zai sai garin kwaki ai ba miloniyan da shi miloniya ya ga dama da shi sai dai idan Allah ya masa irin kamun kazan ku ya je gun yunwa ba kuɗin gashi a kan ba dama ya taɓa wannan kuma kamun Allah ana samun haka to wani sai ji yunwa ya yi kuka kuma ya fi jin ciwo ya ce kamata ya waye kamar to sannan kuma daga cikin rinjayen ubangiji ya rinjaye ka da raunin tunani ka ƙara duk dabara duk calculation sai kaddara ta zo das ka ce kash da na yi kaza a ina wayo ina hikimar ina digiri din ina kwayewa haka malamai ke cewa idan Allah yana nufin zartar da hukunci da hikimar shi sai ya kwace hikimar gwanaye sai ya faru a ce la da mun yi kaza yau la ta tafi shi sa sallama wa Allah sai ka wuce abin ya faru karka ce da ba annabi ce karka ce da ka ce kadar lahoma ya a fa'al haka Allah ya kaddara kuma abin da ya so shi za a yi to Allah shi ne alƙahi mai rinjaye suka ce kuma ya rinjayi bayi gaba ɗaya da mutuwa don ya ce kullu nafsin babu wata rai wannan ma rinjaye a rafton wa huwa shi sa komai za ka yi yi kokari ka nemi ubangiji ya dafa maka ka yi istikhara ka nemi taimako ko da kana ganin a iya tunaninka wannan shi ne ba Allah zaɓi saboda wallahu ya alamu an tula ta alamu raftun saboda haka Allah shi ne wanda yake shi ne mai rinjaye akan bayi wa yursilu alaikum hafazatan kuma Allah shi ke aiko muku mala'iku masu sa ido a kan shi ne hafada don ya ce wa ina alaikum la hafize kiraman hafize ya alamuna ma sam'aro shi ne hafada ce Allah shi ke aiko muku yanzu kana bacci bakinka a buɗe hanci halittun da Allah ga dama sai Allah ya turo maka masu tudda kai mala'iku suna kare kai ba ka suna tare da kai in kai alkhairi su rubuta nan da alhaki kuma har suka ce sai su yi jinkiri ɗaya kan ce ka kyale la'allahu ya to kila zai to in ka kisa rubuta ɗaya in ka dubu kuma an yafe an shafe ya Allah lakar ka ba zunubin mu koda kwaya ɗaya da zuwa khutuba na faɗi mai hadisin muslim a cikin sallar dare nabi na karanta wata addu'a wanda kuka sallah anan kuwa ya haka ci addu'a nabi in yayi sujuda a sallar dare yakan ce Allahumma ighfir li dhanbi kullahu ko wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu وعلانيته وسره very powerful prayer ya Allah gafarta min zunubi na duka wani zunubi wani zunubi ya sallallahu alaihi wasallam kuma zunubin ma wato yace dukkahu wa jillahu na koyi din nan wanda yake dan firba mai iya gane da wanda ya fito fili don Allah ya gafarta su wa awwalahu wa akhirahu da wanda nayi tun farkon lokacin da balaga ta same ni kila ba na manta la ilaha illallah da na ƙarshen Allah kar in ga wannan kiyama in ta tsaya ka rufa asiri tun yanzu kara ce gashi nan kuma lokacin da zan gyara an riga mutu duniya ya rab wa alaniyatahu da wanda nayi a fili saboda tsaba tsaurin ido da wanda nayi a boye yana cikin sayi musu ku karanta addu'a Allahumma gfirli zambi kullahu دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره رواه مسلم عن أبي هريرة كساك فإن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره رواه مسلم ويحدث اجتماع تفضل ويروتو حديثه دقوا بارك الله فيك وحدث اجتماع نعم قامت مالكم sai ka daga murya ba maji gaskiya ba maji kila na kusa da kai suna ji irfa a sautar kashi zaito na بارك الله فيك رواه مسلم عن أبي ويحدث أجين نعم مالك
اللهم اغفر لي ذنبي كله
جميل أحسنت أحسنت رواه عن والله إنا سنقول أخيرون أحبكم في الله duk wani abu irin wannan alkhairi to can na baya karanta mu rike su mu kiyaye su makasudin halartar majalisin karatu ka tashi ne ka sa a jakarka cikin daren nan yi kokari ko raka abin kiyamun laili kiyama Allah wa da muna zamanin kicin tunu ne da yawa Allah ka suturta mu na malam ga wani cin a baya ya ka sauke hannun da ok ne ka dawo to bismillah yaro Allah ma albarka Allah mana gaba daya sauraka Allah tabaraka wa ta'ala wato shi ke aiko muku hafaza masu ido akan ku hatta idza jaa ahadakumul maut ana nan har mutuwa in ta zo ma dayan ku kalli magana nan mutuwar ita ke zuwa kai ba ka zuwa mata yau za ka je gun mutuwa ne abu za ka je to yi zamanka za ta shi ne abinda Allah ke faɗi hatta idza jaa ahadakum al-maut al-fa'ilu al-maut maf'ulun bi ahadakum har mutuwa in ta zo ma ɗayan ku wani ce ce mutuwa suka ce mutuwa halitta ce wadda a dalilinta ake samun katsewar alaka alaka tsakanin gangan ciki da ruhi ran sai fita ce to fita abinda aka ɗiba maka ya ƙare ukhruj fita daga wannan jiki kai jiki da yake ƙasa ne kai koma inda ka fito rai sai ya wuce sai ga ido ya kafe suka ce yana bin jiki kamar yana cewa abokin zama ka tafi kenan kamar haka tafi kenan sai ga ido ya kafe ya zama fixed ke sa ake so a sunna a yi maza arfa'i da mamaci case closed sai wani kuma sai ta ce next kai kam taka ta gari haka muke kullum haka za ka yi ya Allah to mutuwa ce kuma ɗabi'arta ba ta jira na biyu ba ta bambance waye ko kai halin take na uku karka mata magana wani tausayi tausayin kenan lokaci ya ka tafi kawai na hudu ita ke maraita ɗa game da shi maraya ba na biyar ita ke mayar da mai aure ya koma ya zama bazawari ita ma ta zama bazawara mutuwa na wani na shida wani lokaci ita ke tonin sirri Allah ko shi duk abin da ya tara na alat shi duk kayan bashi ba san shi sa da Allah rufa makan da asiri ko magadan da sai an ci bashi a yi gida a yi a ce ba mai gida irin nan shi a shi kayan bashi sai ya mutu mabasa ba za su kyale ba muna bin shi kala ga tokin ga tokin ya za ku ina nufin wani lokaci ba kowa take magana amma tana wani siya na shida ita ke maka transfer take maka canji daga matsuguni na wucin gadi zuwa matsuguni na dindindin amma zuwa wani lokaci shi har lokacin da ƙasa kamar da na faɗa a cikin hudu ba za ta yi wurgi da duk abin da ke ciki wa idan ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat idan aka miƙar da ƙasa ta amayar da abin da ke ciki ta koma babu kowa cikin ta wa akhrajat al-ard athqala a wata aya sura mai lamba 97 afwan 99 yani lokacin da ainihin ƙasa za ta fitar da kayan nauyinta duk wannan darasi to mutuwa ita ce dalili na kaiwa ga wancanan ka mahalli hatta idza jaa ahadakumul maut har idan mutuwa ta zo ma ɗayanku tawaffatu rusuluna manzanninmu mala'iku kenan ko sai su karɓi ran shi wannan da kafiri da musulmi kuma kowa da yanin shi ba abokin rigimar putin sun har wajen bishi duka duka jiya ne ko ɗazuka shugaban wagner ko precoci ne wanda yin ƙurin juyin mulki misali a rashi ya kashe fata wannan kafirin mutuwa ta kan zo a irin yanayi wani yake haɗar mota wani ya kalakala wani kowa قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون سوره 34 idan manzanninmu suka zo tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun sai suka barin shi to kaga nan tawaffa anan ta zo ana nufin mutuwa ba ya tawaffa kuma mai mutuna to kaga da ayar zumar subhanallah qur'ani da ayar al'am a waɗannan ayoyi guda biyu waccan aya tana wa arba'in wannan kuma ta sittin zuwa ɗaya duk sun samu zumunta wajen miƙa sako kan hakikanin mutuwa tawaffa falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alayhi can cikin sura ta shida an gane ko lokacin da Allah ka karɓi raina annabi Isa kenan Allah kai ka sa ido to tawaffan wace iri ce wasu ka ce ba wai ka mutuwa ba ce domin akwai aqidar cewa Isa zai dawo alaihi salatu wasallam ashe tawaffa din ta kawai ɗauke shi ne temporarily har zuwa lokacin bayan shi alaihi salam arabtun to da haka Allah ta'ala ya ce kuna nan har lokacin mutuwa in yayi tawaffatu rusuluna wa hum ai rusuluna la yufarritu ba sa shauni ba sa sakaci ba sa ainihin sako-sako da umarnin mu daukar ranka wasu ke yi kuma ruddu ila Allah maulahumul haqqa sanan ruddu sai a mayar da waɗanda suka mutu zuwa ga Allah Ubangijinsu na gaskiya shi ne maulakin shi ne kuma ni'imal maula wa ni'imal nasir ma dalla da mai jibintar lamarin a ya ce Allahu waliyun ladina amanu haka ne Allah shi ne wali majibincin lamarin waɗanda suka yi imani Allah ka jibince mu amin su da daga nan sai a mayar da su zuwa ga Allah suka ce bawa da rayuwar shi gaba ɗaya aikin ta'addanci da sako ne sai Allah ce to ga sun sun sun dangwara da kai sun ka sun bar ka ya bawa dan sun ka saba mun ko ba su yi kama da ni ba sun aje haka da kome haka da wani nasa aiki sai ka wani malakus shi yasa yake faɗa can cikin sura mai lamba hamsin da shida falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin okay me yasa kuna jin ba ku bukatar kawo gawon kuma da gawon kuma magana ta isa jallal tarji'una in kuntum sadiqin kuma yadda shi mai falola in kuntum gaira madin in kuntum gaira muhtaji na ilaina in iktafaitun bi kuwatukum alkhassa tarji'una tabbid ba ku je ku bashi ko kafiran da suke barin wani gawawan tsawon lokaci za ka ba an yi wani ɗan siyasa a arewaci a yammacin najeriya kafin ya mutu suna cin 87 a walo sun musu binne su kusan bayan kusan ko shekara ba ko biyar ne daraja tukun aka binne shi shi ya dame ko kafirci ne da matar da sai a rike shi da kowa da sun tafi Allah ya cikin Imam Al-Albani kun san ajo da ya rasu da cikin malam karam shi shi babban malami a hadisi duniya ta sallama kanka aka ce da ya rasu mata shi ta shekaru aro-aro su ne ta gida ko kuma gida daidai kabarin ga wanda suna kallon kabar ta ce hatta abkura haɗar imaman jibbe ƙawaranta ɗaya kuma cikin matan magabata na manta sunanta da mijin ya rasu ta ya ubangiji ina ma kiyama ta tashi yanzu don ga fuskar masoyina malamai suka ce wani ita ce magana mafi girma wajen nuna soyayya mijin ba ya mutu ta ce wallahi ina roƙon Allah ta da kiyama dan na samu na gan shi na tashi tare da waya ba ta garanti na gani shi kowa na take ta kai amma saboda tsabar kawana da soyayya ɗaya kuma ta to ai tun da ka mutu ni kuma aure shi ma ya mutu na haƙura a can za mu haɗu a gidan rahama wanda ka gano wata matsala ce mai zaman kan shi in mace ta mutu wane ne mijinta a jana wa zai mana wannan binciken gobe da kawo ansa ko satin da zai me malamai suka ce mace in ta mutu in ta shiga aljanna mijin na aljanna kuma ta riga ta yi aure bayan ya mutu to za ta zama miji ga wane ne mijinta na farko da suka rayu ko ko wanda ya aure ta daga baya duk sun shiga aljanna dukkan su kuma malamai suna da ra'ayi uku wa zai je binciko mana kuma ka ba da dalili akan kowace magana in ka faɗa za ka yi ko to ka kawo ranar juma idan allah ta'ala ya kai mu akwai yaron da ya mana bincike kan sira kun tuna ko anan mun ji daɗi kwarai da gaske wannan muna son mu dinga encouraging ɗin ku ku sami abin da muke kira research consciousness bincike so ka je ka binciko mana ka banci tambayar da kyau idan mace ta zauna da mijinta na farko a duniya salin har da alin kuma ya riga ta mutuwa in iya mijinta kenan ta riga shi mutuwa wannan no case ba magana ba ta san kowa sai shi ba amma nan ya riga ta mutuwa kuma ta auri wani shi ma wani ya yi mata iyakin ya rasu mata ta sake auren wani shi ma ya mata iyakinki ɗauki labarin atika mazana ta aura maza uku har hudu hudu ko? to wai to lahira in ta zo duk suna aljanna wane ne mijinta ka gane tambayar? to Allah ya samu dace saboda haka Allah ta'ala yake cewa thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq sannan a mayar da su ko aka mayar da su zuwa ga Allah shine ubangiji su na gaskiya ala fadaki kaji ala fadaki kaji lahul hukmu haqiqanin hukunci na ayi ya tabbata lahu na Allah ya kaddamar da aljaru wal majrur li ifadat al hasriya wal qasriya ai asalin magana al hukm lahu arabtum ku tsaya ala ala ku tsaya kamar ka ce ye kowa jama'a shine ala fada kika ji Allah shike da hukunci fa wa huwa asra'ul hasibin shine mafi saurin masu yanke hukunci وما أمر الساعة إلا كلمه البصر Allah ya ce yau ai lamarin kiyama la ilaha illallah an gama sakon Allah ce kamar kiftawa ko yafi haka ma sauri to me yafi kiftawa sauri waikawa kun san waikawa kun san waikawa ba fa waikawa ne ce waikawa da bambanci da waiga waigawa shi ne waigawa ne nisa ne waikawa W-A-I ke makalaitu AWA wai ka ko gane ko gwargwar kenan ko wai kawa shine jiyan idan ƙwarai ta dinga haka ba duk muna yi ba wai kawa ke kiftawa kowa sai sun haɗe to ne sun kafin ka kifta ka wai ka to Allah ta tashin kiyama tun daga farko har zuwa ƙarshe kalli wannan dandazon mutane an yanke kowa ya san masaukin shi Allah ce kamar an yi haka ne sai ce kai ya mata ka sauri Allah kai ne mun sallama mun yadda da hukuncin Allah inda muka samu tasgaro ka tausaya mun san kasaso muke rashin kirkin muna da yawa da yawa alkhairan ka na zuwa amma sharmu na zuwa gare ka kafire ka ba su alkhairi ya Allah ina ga bayanka da suka yi da hukuncinka da mulkin Allah ka rahmshi suraka Allah ta'ala ya ce shine asra'ul hasibin qul man yunajjikum قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل يا موسى ومك باش أسامي النبول to ga mutum malam to an zo fa an zo fa an zo fa an zo wurin to bismillah ga mutum malam mun cewa zai gano mana ul ul durano a qur'ani kuma kai alƙawari ko kai ne kai alƙawari kai ne ke a- na'am ban kammala ba Ah. Bai gaskiyar shi aiko? To mu ba ka kamar zuwa ya shiga fata malam. Sati mai zuwa? Allah kai mu, Allah ba ka iko. Ƙulga ya musu man yuna jikum wane ne ke tseratar da kuwai min zulumatil barri daga cikin daga duhunnai na sarari. wane ne walbahari da duhunnai na teku in ka ce albar filikin shi ne albar amma albahar kogi kenan to kuma dama duniya ta kunshi sarari ne ko ba haka ba da kuma ruwa sarari suna kiransa lithosphere ruwa kuma hydrosphere suraka hydro ai wuta ruwa ke ka ce hydro misali wutar lantarki bangaren ruwa ba irin su thermal ba suraka idan ka ce hydrospheral composition of the earth da kuma lithospherical composition wanda ya fi yawa suka ce hydrospheral composition saboda kashin saba'in cikin duniyan nan ruwa ne cikin ɗari shi yasa ya ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy a cikin al-anbiya aya ta 30 ta sadaka idan ka ce albar ko sararin Allah ta'ala akwai duhu ne duhu iri duhu ne a filin Allah ɗin akwai duhu na dahir misali sai ka ɗauke wutan naifa ta ga duhu ne a ce an yi irin ruwa ɗin nan ga ruwa ga hadari an ɗauke wuta ya kake ganin duhu kuma cikin ɗaki sai ga hatta hannunka ba ka iya gani to sai tsoro ya zo mutum misali ko mutum na tafiya ƙungurmin jeji duhu ba ka ganin gabanka dole ka tsorata sai ka sami jarumin jarumai tukun zai iya dakewa to wannan shi ne duhu a zahiri to wane ne ke tseratar da ku daga bala'in da ke cikin duhu ɗaya ke na biyu zai ɗauki duhu irin na jahilci kwarai da gaske duk wani nau'i na sabon allah duhu duhu ne saboda zai kai mutum zai kai mutum ga duhun alhaki ana rubutawa to Allah ce wane ne ke ceto ku ya tsamo ku ya tsirtar da ku daga duhunnai na fili da kuma duhu irin na kan teku teku da duhu musamman karkashin ruwa wani annabi ne aka haɗe shi gamu da duhu gida uku annabi yunus ka gare ga duhun dare ga duhun cikin kifi ga duhun ƙarƙashin ruwa shi sai ce fanada fi zulumati a cikin duhun ne guda uku zulmatun ba'dha fawqa ba'd wane ne ke tsirtar da ku daga duhunnai na sarari da kuma ainihin kogi tad'unahu yau Allah kuke roƙo ai kin tad'unahu tadarruan kuna masu kankan da kai zuwa ga Allah ka kalli inda bayan Allah misali in ka je filin arba yadda mutane ke marirance masu narkon wannan yana zub da hawa tazarru'an ke daga cikin sinadarin karɓar addu'a lokacin da kake roƙon Allah dole ka ji yani ka samu karaya ma'anar karaya anan shine tawadu kaskantar da kai karka roƙi Allah da girman kai ana son ka nazo za ka zo kana zuwa kafa ka daga kana kaɗawa kan nan misali kana shan kowa kwallo sannan kana da misali ana ai rashin mutunta ka san wa kake roƙo ka nutsu ma ka fuskanci alƙibla na'am ka gyara ma abinda ka je nema a duniya ba sai ka mare da ce musu ba da ku roƙi Allah ta darru'a kuna masu kankar da kai wa khufiyatan kuma a ɓoye ba sai kuma ɗakuni ta ihu ba saboda yana jin ku ba sai ka yi ihu ba ko kuke roƙon Allah idan kuka mu da bala'in duhunne da kuma tangal-tangal ɗin jirgi a ruwa jirgin ruwa cikin duhu kuna roƙon Allah cikin ƙasƙanci kuma cikin marerecewa hakuna cewa la'in an jana min hadhihi in Allah ya cece mu ya tsiratar da mu daga wannan balahirar to lana kunan na min shaki mu yi ma Allah alwashi za mu kasance cikin masu gode mai muna da lokaci to ka karanta aya ta gaba na'am qul illahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun ga ya musu Allah nan dai shi zai tsaki zai tsamar da ku ya cece ku min ha daga wannan duhunne masu bakanta radin wa min kulli karbin daga kowane irin bakin ciki amma me zai faru thumma antum tushrikun sannan kuɗin nan sai ku fara shi mara ta yi tangal-tangal Allah ya tsatsai mata da kuma sai ka fara tunanin ƙwarewar direban ai ba don ya ƙware ba damun mutu shi ne na ma'ana ba ya faruwa ne ai ba don likitan nan ya karanta medicine a rasha ba da mata ta wajen cs da ta mutu a zamun shirka baka san da rashin baka ce Allah kawo mana taimako babu laifi a yaba a cewa lalle aikin ka yi kyau amma farko ka ba Allah credit din tun ka ce Allah na gode ma kar ka ce ainihin Allah gwani likita wani shi ma gwani a'a kai ma Allah ke shi Allah ya taimake mu sannan sai ka sa sannu saboda janibin tauhidi a yi masa katanga wanda matsala ba za ta gito ba to shine Allah ta'ala yake cewa sai ka ji kuna cewa la'in an jana min hadihi lanakun shukur ga ya musu Allah yana jiku na min kulli karbin amma kuma an hanta shekun sannan ku zo kuna yin shirka saboda duk abin da ka samu kar ka ji cewa ta iya wa ana yabonka in dai jarabawa ne karatu a makaranta komai ka zama all round komai Allah ya maka da ka karka girman yawanci aka baka ba sai wa kai ba ba wani kafi ba ana son ka ci amfanin baiwar sannan ka karantar da wani baiwa me duka zai iya karɓe shi wa kafi cin hanci aka ba Allah ba ko yiwu so na yi mamaki wani wata kisa da na samu wani yaro a ɗaya daga cikin makaranta ko makaranta ta musulunci in aka je aka ɗauko darasi sai dinga alfahari ce kun haɗe min jihuri لأنني أقرأ أنا لا أنام وأنتم كسالى جهال سيكاريس dan Allah taimake mu ce ba za a yi din ba kokari na ne ba kuma bar jarabawa da duka cika baki da kakaci sai ku Allah ka mushi ran da za a rubuta jarabawar ƙarshe Allah ya jefe shi da barci ya yi ta yi aka yi ta kiran sunan shi ba bayani waɗancan jahilan ɗan abin da suka kalato suka rubuta komai tas tsab kyau shi kuma bacci ya rabke shi an ƙare inna lillahi ya garza ya kace ashtarfa ashtarfa ya ron Allah baka zo kana bacci ba ka sai kuka daga nan suka tafi yadihi ya tuna matsalar girman kai da suka baki karka yi alfahar abadan abadan Allah la yi hukun tarihi wanda aka baka nan kyauta ce daga Allah ba wani kafi ba utilize it properly ta yadda alkhairin zai kai ga bayan Allah Allah ka sa dace saboda haka ya ani ga ya musu Allah zai cece ku daga wannan musifar daga kowane irin bakin ciki ثم أنتم تشركون سننكم كنا يشركا عند لوكتي سيما قال قل هو القادر زاو تاشي القادر الله شين القادر ميكو إتشي آية تستين دبير من الله يرى ري تيدن الله ساتي من زوا زامو دورا أكي بإذنه تعالى يا الله ka sa ƙor'ani zama jagora gare ya Allah ka sa ya cece mu ya Allah yana muke karanta shi muke haɗuwa a majalisin jin maɗitafin ya Allah ka sa ya zama jagora gare mu ya zama taimakon tsiwa gare mu saboda ya Allah ya Allah ka warkar da mu daga kowace cuta a dalilin ƙor'ani Allah ka azurta mu karanta shi dare da rana ka ba mu ikon aiwatar da dokokin da ke cikin ƙor'ani kiyashe mu da juya mu Qur'ani baya ya Allah ka azurta ƴaƴanmu da karatun Qur'ani da haddace shi da kyautar ya rabar alamin ya Allah ka dawo mana da aiki da qur'ani a jihar mu da kasar mu haka mu cikin gidajen mu musan zaman mu lafiya shine komawa zuwa ga karantar karbar alamin Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif عنا شر ما قضيت يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ربنا ومالكنا وخالقنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسئلة؟ in ya tabbata hadisi al'adun da yana bayan musamman taraka fagar kafar bambancin da ke tsakaninmu da su ji annabisa ya ce sallah wanda ya bar ta lalle ya kafirce shi ne gundaren hadisi to mi ma'ana hadisi kenan da ya bar sallah zama kafiri sai mu ce ya danganta ga irin barin da ake yi ok mutum ne aka ce da shi in kai sallah to za mu halaka ka zaunanan a ɗaure sai ya bar sallah na kwanci ya bar sallah to ba wannan ake nufi saboda idan baka fassara ma'anan bari ba warawara to wanda ba shi da laifi ma sai ka laifanta shi kun fahimce ne yawwa mutumin da ya bar sallah da lafiyar shi da kowace irin dama ta yi sallace ta to shi ba ake magana ne to shi ma ka shi da akwai wanda ya bar ta saboda tsabar kasala da kiwiya kawai ya ce wallahi ya san laifi ne sabon Allah ne amma kiwiya ce baya in kare ta wajen a wanda ya barta kawai ya ce kai tsawa ma ya ce da ku dole ne to shi wannan kafiri ne kai tsaye ai saboda duk wanda ya musun abin da yake tabbatacce duk musulmi sun san wajibi ne in kare wannan ba musulmi bane kamar yau to kenan hadisin ya koma yana kan magana wanda ya bar sallah saboda kasala to sai magana malamai shi ma ta kaso akan irin wannan mutum a mataki suka ce kaga shi ma kafiri ne kawai in yi bar sallah ya ce wallahi kasala ce suka ce lau kasala kamar ya annabi ce man taraka ha faqad kafar sai suka tafi akan doron suka ce suka ce a in ya barta yana mai ikirari wajiba ce shedanci ne kawai sai bai baya musun wajibcin ta ko shi ba za ku dora wancan hadisi akan shi wasu malaman suka ce suka ce ku dinga mai mutane ko zai mai kai na mu yan shedanci ya bar sallah domin inda zai bari lokacin kila ba za mu ce mutane ke su sallaci shi ba sai sai ga magarin mutane amma ma iya kore shi daga musulunci tunda bai yi kare wasu ka ce kaga in dai ya bar sallah yana da lafiya da iko haka kawai mu mutuka akan zahirin da kuma duk ranar da ya dawo ya tuba sallolin da ya bari a lokacin wannan kasala na jahilci ba zai rama su suka ce domin lokacin da ya bari a kafiri yake to ya rama mai akwai sallah kan kafiri kafin logic ne su ma'ana ta farko ke wanda suka ba da wani suka ce a'a in dai ya gamsu wajiba ce sallar ya bari to duk abin da ya bari sai ya rama su in na shekara guda duk sai sai sallar shekara guda to cikin bin wanne ne makiyar da ne kuma in zai rama sallar shekara guda kaga sallar kwana 360 kenan ina tsammani adadin kwanakin to ya zai yi in yi tashin ramawa ba maganar lokacin sallar azhar ko asar zai ci gaba saboda lokacin ya riga wuce a rana guda in ya rama sallar rana guda ba a tuma su da bisa kace haka zai har zai kamata wannan fa akan ra'ayi na biyu kenan da ke cewa a ba shi uzuri amma ra'ayi na farko ai su sun mutu suka ce kaga in dai batta ba musulmi bane ka khalas maganar rama babu don a lokacin a kafiri yake babu sallar juma'a kan shi ya zama lalace to shi ita wannan magana ko shi wannan ra'ayi shi ne kusan mu a fahimtar muke kai wanda ya batta ba musulmi bane in babu uzuri ba rashin lafiya ba wani abu ya tsare ka ba haka kawai tsabar wasan kamar sallah saboda ba ina kore ra'ayi na biyun bane wanda ya tafi akan cewa in mutum da dai musulmi ne ya yarda da wajibci shi dan ya masa shedanci to a dauka dai kawai ya je rama ya sai fa wanne fi dada ne ciki wanne fi dan rahusa rahusa cikin na tambayar ku kenan muka fahimci amsa amsa farkon tafi ko ta biyu na'am faɗa mana kuma na da ra'ayi na ina tambaye ku ne ne fahimta ta ce na wani doramin ko ya ɗanfi daɗi daɗi ko ni ma na kan tafi kawai na ra'ayi gaskiyar magana da wani lokaci baka rigidity ka ce ka kan da ya ne in ka za ka sai ka kalli yanayi ai kamar wanda ya sake matar saki ya ce mata na sake ki saki uku take saki nawa ne na? na tambayar ku saki nawa ne ya ce da matar shi na sake ki saki uku ko bai taba ba sai yau duk ya bata ukun gaba da saki nawa ne to kuma kun sabani saboda malami suna sabani akan magana ya kwarai da maliku da abu hanifa da shafi suka ce dukkan saki uku ta saki uku tun da ya faɗa ya tafi uku ra'ayin sai na umar sai na lece a saki ɗaya ne to muna tare da ra'ayi shi ne akwai flexibility to kuma amma ni a fahimta ta sai na kalli yanayin auren malam na saki da saki amma na yana dama tana so na ina so wallahi so sai wallahi san ce mai shi da kwarai mai shi daya sauran ku igiya biyu domin haka abu yake zamanin manzon Allah da shekaru biyu da watanni na sayyidina Abubakar shi ma umar shekara goma da ya khalifanci da first two years shekaru biyu na farko shi ma fahimtar shi ke daga baya ce daga yau duk wanda ya saki uku uku sabi shi to shi ne daga baya malamai suka ce mun riƙe ra'ayin umar saboda mutane ya ta kun suna da yawa a hukunta su to kaga wannan idan kai alƙali ne sai ka kalli dukkanin waɗannan abubuwa muna kiran circumstantial fatwa bisa circumstances yani in ya sake ta yana so tana so la ta maka la wala ina son ta kaza ko shi kana gyara musu sai ce saki ɗaya ne amma kar ka sai idan kuma dama ya cuce ta tana neman ta ce Allah ka miki miji ta saki uku ya rushe sai ka kalli yanayin mutane wanda kan bayan kusan kare to bismillah wanda yake cewa limamin unguwar malam ya iya karatu fatiha amma idan ba a baki ake ba sai dinga mana karatun gargajiya sai kawo sai lairin makarubi lairin wararrani yake mana in an yi baki sai karanta daidai malam ma ci gaba da nuna saya
wani kuwa tsammani na tsammani na fa akwai wanda zai haka kenan mutane suke yi ai kun binci tambayar ko zai ringa karatun qur'ani yana barci gerul magaruri wala rallin wannan kaga ai sabo ne to amma wai wai idan mutanen unguwarsu ne wato kare na musu hankali kenan ko gani kenan kana nan ba malamai cikin su ne dan kana da ba rubin kafi kowa duk kudin da kake kana jin mutane sallah a wurin akwai wanda kila shafi mai dami dan bai magana ba ka san ajiyar Allah to ya za a ya za ka yi kuma sannan kana karatu kana wa magarutu sa haramun ne amma in baki suka zo sai mai kyau ba Allah فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه duk wanda ya yi aiki yana bukatar game da Allah ya aiki mai kyau kuma sharaɗin karɓar aiki a gun Allah kai don Allah in kai don mutane su yi don ka ɓata ma lokaci ta ɗaya ka burge mutane wa za ka burge shi kuma ya ɓata lokaci mutane ana burge su ya ɓata lokaci sai ubangiji kawai ya gamsu da aikinka don haka in har kun zanci limamin ku haka yake to ga shawara a samu mutane masu cikar hankali masu shekaru cikin ku a unguwa ku ce malamin na da zama da kar ku musu magana cikin jima ku kare mai da mutunci malam ga abin da muka lura idan mu ne ga yadda kake karatu a kan mutumula amma baki in suka zo sai muke gani kamar ku nuna ba ku sani ba kamar malam na karatun tsaf-tsaf mu kuma sai ka dinga yi wanda mun san ba daidai ba ne to shi ne muke so malam da allah a duba wannan matsalar a gyara ina fahimtar duk mutumin da aka fito mai ta hanyar mutuntawa to zai mutunta wakilcin da kuka zo da shi musamman ana magana tsira ne ga zai fi kyau da ka ce za ka yi fito na fito ba riba na ce kuma kayi rashin ladabi ko da kuskure ne saboda baka bi hanyar da ta kamata ba ɗai ke in ya gagara ƙila ba zai rasa malamin shi a inda kuke ba ku kai ƙarar shi wurin kuma kallar malam gafa abin da wani ke nan ya kira wanda ya ce shi kuma ku je ku ba da hujjojin ku saboda sallan mu ta yi kyau girman wannan ya fi girman shi shi a wurin magana ce ta lahira na uku idan abu diya ki ci to ni zan kawo cewa musallaci kai za ka zo kana cewa magaroni fatiha wasa ce ko kana walan luwalina ta yaya i will tolerate it sai je inda na san fatiha ana ba ta hakkinta saboda fatiha in ba ta kyau ba sallah ba ta kyau ba yana gani abin da ya kamata ku yi kenan kuma Allah ya gyara halayen da na'am yan media ne ko to yan media suna da bayani za su yi mun san kwanan yau mu tambaye ku kawo taimako ku mun san kuma lokaci na kan yi har ma na ce duk wanda ya san ya fi karfin naira kaza ina so ganta nan kama dai wataƙila su lokaci na gaba saboda tafiyar da harka irin wannan da'awa da yaɗawa da sunan sulo da abin da ke cikin amma ga bayanin da zai yi mutumin ne bayanin ɗan media Allah ya samu dace kana da speaker to bismillah